ne wanda ake yi ta fanshuzu fanshuzu yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja kun gani wani zaƙilan shi yayin da aka ce ga wani abu ya ba ku tashi to Allah ya ce ku tayi a dalilin tayi ne yarfa wallahu allazina amanu sai Allah ya daga darajar wasu wani babban malami ya zo waliyin Allah ka tayi ka girmama in ranka ya dadi sai Allah ya dau wani baiwan ya baka eh ai abin da Allah zai raba din baya yi sai ta sanadiyar wani ai wani sai da wani wani sai da wani wani sai da wani in ba haka ba zai yi ba albarkan Allah ya raba bayan sai yanzu da nake gaya muku a yanzu a duniya akwai malamasiya guda arba'in wasu waliyai ne suna nan akwai abdalu wasu waliyai ne arba'in da ɗaya yanzu suna nan a maka kullum suke sallah su je su dawo suna nan Allah ya san su kuma a cikin mutanen su akwai rijalul gaibi Allah ya san kayansa akwai kudubi suna nan gausu yana duniya kudubi yana nan autadu suna duniya waliye ne hudu in ba ɗaya ba duniya duk a ko'ina Allah ya jajjefa kayansa ya bari to ta ina za a bi a san su ka zama na Allah sai ya gama ka da kayansa idan baka zama na Allah ba sai Allah ya barka da na mutanen duniya wanda su ne malamai a gun mutane wani malami ne wani sai a gama ka da su in ka zama na duniya sai a barka da duniya in ka bana Allah ka bi Allah sau da kafa sai Allah ya ce ma to guri kaza ina da mutumi na guri kaza ina da guri kaza sai ya gama ka da kayansa to saboda haka ba a san wanda suke da darajan ba Allah yi ya san kayansa to amma bayan Allah kuna darajan ta su daraja sai a gun wani wani sai da wani ba ka ji mace mijinta take yi ko shari'a bai ce mace ta yi wa miji biyayya ba ko shari'a ba ce mace ta yi wa miji biyayya ba ba arne bane da arne ba sa sallah ka je matar tana masa biyayya to mun musulmi ko matar ta bi kama aljanna za ta Allah sarkin rahama yanzu Allah aka yi biyayya wani ne bai yawa wani kuma za a samu aljanna sannan ko ba a ce ka rike matar ka ban shari'a ba ta gaya maka ba ko arne da ka sani arne da baya sallah sai ya ba matarsa abinci ta ci to kai namijin in ka ciyar da ita Allah ya ce zan sa ka aljanna ka gani aikin nan ko ba faɗa ba fa ya zama lazimi ne ɗa ya wa uba biyayya zai yi ga aljanna shi ɗan ko na arne ne ka je ka samu sai ya sun kuya ya gaida arnan eh oga kacau sai ya ɗan ya san babansa kuma in baban ya ce yana son mota sai ya biya ya bashi in ya ce yana son kaza zai yana biyayya amma su ba lada san bar tsarin Allah ba imani saboda ba imani biyayyan ba tsari amma kai wa babanka kai aljanna za ka kuma idan uban ya rike ɗan da biyayya ya sa ɗansa makaranta a dalilin ɗan aljanna zai je kuma arne ma kashe kuɗi yake akan ɗansa amma saboda ba kalmar hailala ba ta da amfani to yanzu jama'a ku duba gatan da musulunci ya mana da ya yi wa uba biyayya ko musulunci bai faɗa ba ma hankali ma ya yarda da wannan uba ya rike ɗansa ko Allah bai faɗa ba hankali ma ya nuna hakan hakan ne to amma Allah ya ce kun gani saboda al'adar dan adam wannan abin ni na ce ku yi in kun yi zan sa ku aljanna to ku dinga duba rahamar Allah fa tsantsa yanzu Allah ya ce ta bari ku gani yanzu Allah ya ce kar dayo uba biyayya kar uba yi wada biyayya sai mu ce wannan abin ya mana nauyi da ma Allah cewa ya ai za a ce to abin da kake son hakan aka ce kuma ake jayayya da kai kanan ma abin da kake son shi Allah ya ce a yi amma kuma saboda mutum ba iya masa kuma hakan jayayya ake da shi to kaga rai rabo ya tabbata mai rabo ba zai aikata haka ba muje wallazina utul ilma daraja amma Allah madaukakin sarki yake bada labari to yake cewa kilan shi zufan shi zuyar fa wallahi allazina amanu min dalilin wani yabu wani wani yake da wani sai Allah daga daraja wallazina utul ilma amma kaga wanda Allah ya ba su ilimi darajar su suke da daraja gidan aljanna malami in ya ba Allah ya ji tsoron Allah aljanna yana da babban matsayi saboda shi malami a lahira Allah zai bayi ceto idan kuma malami bai bi Allah ba ya bi son zuciya da ilimin za a masa da zamiya sa yi wuta yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to babu wani wanda ya dace ji tsoron Allah kamar malami shi yafi kowa sanin Allah saboda haka Allah yau ya ka malami ana koyi da kai fa ba wai karatu kaɗai za a koya mutane ba a'a abin yana da yawa yi mana abin yana da yawa ba karatu kaɗai ba ne idan ka zo karatu ka fara koya karatun ɗaya na biyu malami ka zama mai kunya a koyi kunya a gunka kai ka zama mai kunya almajiranka su tayi da kunya wannan wani ladabi ne wanda Allah yake so a yi kar almajiranka su zama marasa kunya malami ya zama mai ladabi almajiransa ta yi da ladabi wannan zai ka koya mutane malami ya zama mai kyauta almajiransa zama mai kyauta kar ka koya mutane rowa malami ya zama magujin duniya almajiransa zama magujin duniya malami ya zama mai yi wa iyaye biya in kana karatu in ka samu gaba biyu uku hudu sai ka ce malama ne malamanmu Allah ya musu rahama to almajiran kama da haka za su tashi malamanmu kaza abu kaɗan ka dinga cewa malamanmu malamanmu to su ma in sun tashi sai su dinga tafiya akan haka amma in ka buɗe baki da raini ai hadisi kaza ba gani malawa na ma da ya faɗa ya yi kuskure to almajiran da ba haka za su tashi ba ka rayin kunya karara kake koyawa yi mana to in kai tafiya kaɗan sai ka ce to mu dai ba abin da za mu ci a nan sai da mace Allah ya gafarta malaman mu to kaga ka bude hanyar sharri to duk wanda malami ladabi daban-daban daban ya fi goma sha biyu ba karatun kadai ba makarimu na kalaki sai ka koya mutane ka halin zama a zama mai kunya a zama masu tawari'u a yi wa na gaba biyayya kana yi kuma a ga kai ma kana yi in ka ce a yi a ga kana yi in ka ce a yi a ga kana yi to in Allah ya yarda sai ya gani mutane sun tayi da kyakkyawan ɗabi'a karatun wannan in ba wa'annan halayyar da nake gaya muku baya amfani fa ai dai da aka yi karatu da rayin kunya baya amfani karatu da girman kai baya amfani mutanen yanzu da kake gani wai ba Allah ne ban sani ba a'a wani in ya zo gunka karatu halinka ne yasa yake fasa karatun yi mana wani dattijo ne ya girma ya aife ka ya ji maganin a zo a yi wa'azin nan ya zo gurin ka assalamu alaikum barka dai malama ne san da zuwa kai kai jahilin banza tashi to yanzu dan Allah wannan in ya hau dokin zuciya ya yi karatun abu kaɗan ya fara ka ce ku fa jahilai ne ba to kaga yanzu wannan in mutum sai mutum zuciyarta ta fasa ya ce kai karatun ma an fasa ko ba shi ne ba to ka gani yanzu wannan an so da alkhairi a girmama shi ba to wannan kaɗan kenan daga rayin hankali kuma na biyu idan ya zama mutum ya zama mai rayin kunya ba kunya ka zo wani mutum ne zai ɗan nemi karatu a gunka ilimi zai gyara dini ce yana zaune ce kai wani yar wace ce ne aka ce ai ga babanta babanta ne yana karatu kai wani dama yar ka ce yarinya ta yi sa kaza a kana da ya kaza kaza to in kana nuna rayin kunya gobe zai zo karatun ba kunya ai tun da an ce ga babansa nan shi ne almajirinka me ya kamata ka yi sai dai ka yi hiru ka ja bakinka to uban ya gane ka da kunya in so kake ɗabi'ar ka kurin zai gani ya ce ya baka sadaka amma bayan ya koma gida ja gaya masa ina so in nan tasa fa ina so yarinya na na wani ina so a gaya masa a kira uban ya zo ka ji duk Allah wani irin iko ka ce kana so ka ce a kira uban ya zo ai kaza kai dan sarkin waye ne dan Allah to irin wannan ko yana da niyyar baka sai dai ka kai kotu amma ba zai baka yar ba to duk karatun da aka yi da rayin kunya baya amfani kuma duk karatun da Allah ya ba mutum in dai ba hankali wallahi ya higa uku sai da hankali ake ga darajar na gaba sai da hankali ake tawari'u sai da hankali ake girmama na gaba sai da hankali ake barin girman kai sai da hankali ake tawari'u sai da hankali ake wa na gaba addu'a to amma ka cire hankali haka barka da karatun yaya ba ai da kaga Allah yayi mu dinnan haka kowa ya san wanda ya bi shi baka ji bawo yana ido mudu ne ba ai mudu ne kowa da irin baiwar da Allah yake bai wani baiwansa na hakuri wani baiwansa idan jama'a sun taru rahama duk sun taru da ake cewa Allah ya rufa maka asiri wai ba haka ne za a rufa ma asirin ba a'a jama'an ne rufin asirin idan Allah ya rufa maka asiri din da kake faɗa wai ba kai kaɗai ne zai zama asirin haka ya rahu ba haka ba ne sai a duba basaraki mai faɗa aji yana tutar ka yana ƙarƙashin ka idan an ɗaure wani mutum ko an yi wani abu sai ka ce a gaya wa hakimi don Allah a gaya masa wannan mutumin mu ne malama ne ne magana a wai wai ba magana da kansa zai ji a sun ce ka ga rufin asirin kenan ai sai a duba wani mai kuɗi a karo maka kusa da kai ga wani mutum zai ga wani hali na haulayi ni ba ni da hi kai ba ka da hi haka ne sai kai malamin ka ce to tun da abu ne na lada a ja samu alhaji wani mana alhaji wani lafiya malam wani ne turo mu ga wani abu ne na lada ya taso amma yanzu ya kake gani malam wani ne faɗa a je a yi abin sai ya cire miliyan ɗaya asirin ka bai rufu ba to jama'ar ita ce rufin asirin in ka zama kai kaɗai ba rufin asiri duk wanda kaje yana neman rufin asiri ya nemi jama'a al jama'a rahamatu wal firqatu azabatu rabuwa da jama'a azaba ce haduwa da jama'a rahama ce to saboda haka yanzu baka tawari'u ina jama'a za su zo kusa da kai idan baka kankan da kai wani zai zauna wannan karatun da kana ga kayi wani ma yayi shi abin da yake so duk mutum ka san yadda zaka zauna da shi wani garin su malami ne shi malami ne kuma an yarda malamin ne to in ya zo gunka kaga shi ba karatu ne ya kawo shi ba ka kula fa iya zama da wannan aiki ne babba shi ba karatu ne ba yayi hima da kaza sai ka ce, ah jama'a kai ku buɗa ga malawa da nagari kaza ya zo abin da yake so daga wannan kar ka kara masa komai hi ka biya shi a dan buɗa masa guri ya zauna ba ku san yi ba ko jama'a shine fa malam wane fa malamin malamin mu ne fa mu ma muna karkashin sa to ka biya shi shi wannan hasadarsa daga ran nan ya cire wane din da na je bai gaya muku ni ba bai gaya muku matsayina ba to sai wannan bai ba kuɗi za ka bayi ba da wannan za ka biya shi wani abin da ya zo gunka karatun da kake yana yi matsala ce ta rayuwa ka daina cewa ya zauna ya wuni ya yi karatu in ka ce zo a wuni da kai ba zai wuni ba kurin ta ku ya ga gida da ya ku ku gama akar kaza lafiya ma da ai da na yi niyyar zan aika shinkafa jinkiri ne da laga buhu ɗaya ya to zai wuni ya ji karatun zai wuni yawwa to zai wuni ya ji karatun kaga ba zai ka ce zauna ba ya samu nutsuwa in ya je can ba matsala wannan fa sai ta nan za a zauna yi ne wannan wani wa'azi za ka masa ya ji duk wa'azin da kake bata lokaci ne ya sani yi ma kun ji biyu to bayan wannan wani karatun ne ya kawo shi shi a baya haƙƙinsa wani basarake ne yana da ɗan darajarsa a karkaranku sannan ya zo gunka ya zauna ka baya haƙƙinsa wallahi in ba ka da hankali ba za ka iya kwantirolin ɗin wayannan da ka ba kowanne mutum ya zo wa'azin za ka wasa to akwai wani abin layin na wa'azi ne ba kwa ga ranar yakin tabuka manzon Allah ya hau mumbari ya ce jama'a Allah yana neman gudunmawa wa zai ba Allah gudunmawa sai da na Usman sai da ya ba da raƙumi ɗari hida da kayan raƙumin a ran nan abin da ake bukata kuɗi kurin ka ba da kuɗi ne kar ma ka je yaƙin aka bayar aka bayar manzon Allah ya ce albarkan ma an sayar maka to a ran nan me ake bukata kuɗi haka ne ko to kowane abu in kana karatun ilimi jama'a suka zo kusa da kai ka zama kai ne hadiminsu sayyidul qaumi huwa kadimuhum in ka zama shugaba ya zama mutanen kullum kake wahala abin da suke so ka yi in za su bar hanyar Allah ka hana ka ce su ba Allah in za su kauce ka mai da su hanya alkhairi ya zo ka ce ga hina ku ne sai ku zauna da su lafiya mai daraja wannan ka baya matsayinsa wannan ka baya to in ba hankali jama'a duk mutane ka musu zaman kuɗin goro kuma ka muna musu wa'azi ɗaya a guri ɗaya ake karatu amma kowa da wa'azin da ya dace da shi mutanen duk sun zo kowa da matsalarsa to kowa sai hankalin ne zai ware ma fa ga buƙatar wane ga buƙatar wane ga buƙatar wane ga buƙatar wane in ba hankali kurin iya karatun kaɗai aka sa gaba za a yi to fa'idantarwan zai sha wahala to Allah ya gane da mu saboda haka jama'a ku zama masu tawari'u ka roƙi Allah ya baka hankali mai yawa in hankalinka yayi yawa za ka samu yadda za ka yi kwantiroli ɗin iliminka amma ba ka baka ilimi ba hankali wala duk yawan ilimin baya amfani ƙaryar ilimin raini zai jawo da ilimin kuma ya zama maka hukuma kamar yadda ya faru da bil'amu dan ba'ura wallahu bima ta'maluna kabir to Allah ya faɗa iyawa yake cewa yarfa Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wallahi bima ta'maluna abinda bayi suke aikatawa kabirin Allah zai baku labari da abinda kuka yi ya ayyuhal ladzina amanu idza najaytum rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi da kuka yi imani idza najaytum rasula in dai kuna nufin za ku yaka magana da sayyidina rasulullahi aratum munajatu kuna nufin za ku gana da manzon Allah to fa kaddimu bai ne daina jawab a gaban manzon Allah za ku yaka magana idan akwai wani babban malami a gari za ku yi wani mitin ku ɗauko mitin ɗin a zo gaban sa a zauna yanzu ma na ya daura aure ne suna ne a zo gurin malama ne a zauna to in an zo kai kuma ba haka bane kai ma kana karfafa mutane in za a yi wani mitin Allah ya ce kar ku yi a gefe annabi yana duniya ku zo gaban manzon Allah ku yi inda gyara ya gyara in babu a yi a gabansa wannan Allah ne ya kawo wannan ka'ida ai arattum munajatu faqaddimu bayna yadayillahi ai bayna yadayna duyakum qabla hasadaqatin zalika zalika khairun lakum wa adhar zalika ku gabatar da wannan ya kama gana gaban sayyidina rasulullahi khairun lakum shi fa alkhairi gare ku wa da har shine mafi tsarki ga zunubanku na'am fa فإن illam لم تجدوا فإن الله غفور رحيم fa illam tajidu ma ta amma idan ba ku samu abin da za ku yi sadaka ba fa inna Allah sana ubangiji gahuru limana jatiku Allah mai gafara ne ga ya kama gana naku rahimu mai jin kai ne ya ani fala alaikum fil munajati min ghairi sadaqati suma nazar amma wannan ayan an nasance ta kuna ganewa ko idan za a dauko ya kama gana a zo gaban manzon Allah bai ne daina jawakum sadaka sai a dan cire wani abu sai aka- manzon Allah ga hadiya nan sai a je haka sai a yi sai a yi wannan ya kama ganan a yi to wannan sirri ne na yanzu idan za ka je gun malami wani uzurinka sai ka ce akram kallahu ga hadiya nan ka bayar haka to ya fi istijaba in ba komai masu magana sun ce ɗauki ƙasa ma ka ba malam eh kar ka je gun malami yamci ba a yi ka ɗau ƙasa ma ka bashi ya fi hannu yamci kuna ganewa ko wannan sirri ne abin da yake cikinsa kuma kai malami dan ka ji wannan ka daina dogara mutane haraji abin da aka yi niyya a baka in ba a yi niyya ba kar ka nema kai kuma shine hakinka an baka ka karba in ba baka ba kar ka nema shi mai bakan kar ya zo emci ko ƙasa ne an ce ya baka akwai hikima da Allah zai yi tsakanin bayarwa ko mun gani a cikin tabaridul qadir na da qadiri jilani mun ga sirrin ba da ƙasar wata mata ce ta zo gunsa ƴaƴanta bakwai ne suka mutu bakwai matar ta zo gurin a da ƙarin jirani da ce akar maka lawun yara na ne bakwai Allah ya musu cikawa ina so a roƙon min Allah yara na ni dai yara nan na Allah ya raya min su ba zan yi hakuri ba su ba Allah ya raya su ga dai abin sadaka na ta ba da ƙasa ta dunkule ƙasa a da ƙarin jirani ya ajiye ƙasan a gefe yau a sakafar mantawa ne matar ta zo gurinsa ba ta da ɗa ne ba ta da ɗa ko ɗaya ta ce a roƙi Allah Allah ya ba ta ɗa sai ta dunkule ƙasa sai ta ajiye a gabansa ya ɗaga hannu ya addu'a ya ce je ki ta samu ɗa ta samu ɗa sai da ta samu yara bakwai cif sai da yaran suka cika bakwai ya zo gaban malam sai ta zo ta ce akar maka lawo ya ce ai yaran nawa da na ce kaman addu'a yanzu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bakwai Allah ya bani sai da ƙara jela ne ta kin gani ga ƙasan naki ma na ran nan fa shi kuma ƙasan abun ma yake ajiye ko ɗauka bai yi ba ya ce to tun da yaran suka zama bakwai da ya sa ruwa ya dama ƙasan ya dama ya mulmula ya mulmula sai ya zama zinari sai ya dunkule ya huda ya dunkule ya huda ya sa tsakiya ya sa gare ya sa ya ce to ga wannan ƙasan naki kuma shi ma Allah ya juye miki hi zinari ki je ki sa a wuyanki da ta fita ya ce kai karfa wannan malamin fa ya yaudare ne wannan kasan da na gani zai zama shi ne zinari tana zuwa duk yaran sun mutu duk bakon sun mutu ba ɗaya mai rai sai ta dawo gurin malam ta ce akar maka lawo tana dawa ya ce mai za ki gaya min ya ce abin da ke yake zuciyanki Allah ya sanar da ni kin ɗauka yaudarar ki zan yi sai ki je ce kai malam dakata ya ce na zo ne yaran nan a raya su me dalili ya ce a'a kai yanzu malam ka auna kanka da mu yanzu duk ƙasan nan na bagadada fa kai kaɗai ne ni da ka ganna haka ai ba ni kaɗai bace mace ya ce duk ƙasar bagadada ba mazaje ya ce sun fi miliyan ya ce to ai su da zuciyar irin naka ne kowa da bu- ba kowa bai zama wali ba ai kai Allah ya zaba da wannan zuciyar kai ne wanda zuciyarka take da yakinin wannan da gaske mu ma zuciyar ba ai mutanen ma abin da yasa suka kasa zama irin naka zuciyar ce ba- da ya ziga ya ziga yake kai ki je duk sun rayu tana dawa kowane yaro ya karkade kansa ya tashi ya rayu me sanadiyar sa mika kasa kurin aka miyar to wannan shine baina yadai na juye kum sadaka in za a yi wani haka magana inda dan wani abu a ajiye idan ba a samu ba ma babu laifi amma wannan ayan an ce ga ayar da ta shafe ta a gaba tana zuwa wata aya ce ذلك خير لكم وأدهر مم.
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم Mm.
أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ashfaqtumu amma kuna ga idan an tsananta muku bi ta haƙiƙi alhamdatain wa ibdal sa- da canja alhamza ta biyu alif wa tafhil wa idkal alif bayna almaslahat wal ukra wa tarku kibtun in kuna jin tsoro min an tuqaddimu bayna yadayna juyaku kuna jin tsoron za ku gabatar a nan gaba gare ku a yaka maganan ku idan sai kun nemi wani abu kun bayar to hakan zai ba ku wahala ne bakaran saboda ba ku da shi fa idza lam taf'alu in ba ku aikata sadakan ba ma dai kuka zo gaban annabi kuka zauna babu laifi amma da da sadakan yafi wa taballahu alaikum وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله wa taballahu alaikum Allah ya karɓi tuban ku an raja bikum ana wa aqimu sallati amma ku kula da sallah ku tsaya da ita wa atu zakata ku bada zakka wa atiullah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzo dawwamu ala zalika ku dawwama agun haka wallahu والله كبير بما تعملون wallahu sanin ubangiji kabiru sarki ne mai baku labari bima ta'amalu ga abin da bayi suka aikata mm.
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون alam tara wai shin bamu baku labari bane tanzuru ba ku dubawa bane ilal ladina tawallaw wanda suka juya humul munafiquna sune munafikai kauman mutane humul yahudu sune yahudawa gariban lahu alai wanda Allah zai musu hukuba kar ka ce fushi ma hum al munafiquna wannan munafikan ba sa cikin ku ai min al mu'min ba sa daga cikin mu'mine wala minhum min al yahudu ba sa daga cikin yahuda bal hum muzabzabuna su masu kai kawo ne ba sa can ba sa nan yadda qur'ani ya faɗa wa yalihuna ويعرفون على الكذب وهم يعلمون wayalihuna suna rantsuwa alaka bisa ga ƙaryar maganarsu inda hum wai su mu'mine ne wa hum ya'lamuna alhali sun gane cewa annahum kadhibuna su ƙarya suke ba gaskiya ba Mm.
أعد الله لهم عذابا شديدا to Allah ya ji hakika mun musu tanadin azaban matsananciya ranar lahira Mm.
إنهم ساء ما كانوا يعملون Allah ya ce tur ma ma kanu wannan abin da suka aikata Allah ya ce abin da suka aikata ya munana ba mai kyau bane na saban Allah Mm.
اتخذوا أيمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله in suka zo Allah ya ce sun riƙi aimana umaran tsaron tsansu jannatin a matsayin garkuwa suturan garkuwa ne ala an guzim ga kawunan zuwa wari da dukiyar fasaddu biyal- da shi ne suke kare mumunai an sabili lahi gabarin tabarkin Allah jihadin fihim bi qatalihim daga kai yanzu wa ga amwalim da rike dukiyarsu falahum فلهم عذاب مهين Allah ya ce a lahira za su game da azaba ma abociyar walakanci لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا nan tukuni Allah ya ce ba za ta wadatar da su ba anum a gare su an walo dukiyoyinsu duk munafiki a lahira dukiya bai amfanar da shi wala auladuhum barantana yayayansu min Allah ay min azabillahi daga azabar Allah shi an dangane da wani abu min al-agniya na wadata ulaika wayanna inji Allah أولئك أصحاب النار Allah ya ce wayannan sune ma abuta gidan wuta هم فيها خالدون Allah ya ce nan za su kaddara wa dawama har abadan abada ba za a fidda su ba يوم يبعثهم الله جميعا فيعرفون له كما يعرفون لكم ويحسبون أنهم على شيء Allah ya ce yau ma idan wannan wuni ta zo na tayin kiyama ya ba su mun lahu jami'an gaba ɗaya Allah zai tare munafukai duka fa ya lihuna lahu suna rantsewa annahu a cewa su mu'mine ne kama ya lihu kama inda suke rantse muku a nan duniya wa ya sibuna suna tsammani annahum ala wai suna kan wani abu ai min na bai suna tunanin rantsuwar ta su za ta amfane su filakira da lahira ka duniya kaman duniya mana bu ga zai a lahira ba billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ban yi ba wallahi tallahi Allah ban yi ba ya dauka aidan na duniya ne yana cikin rantsuwan za a kawo guduma da shi kan malaika ce wuta kafiri munafiki shikenan shi munafiki a duniya rantsuwa yana amfanar sa to a lahira ma zai tsammanin rantsuwan zai amfana rantsuwa a lahira baya amfanin marar gaskiya ai ba zai amfani marar gaskiya ba a duniya ku rigi gaskiya ku je lahira shine darajar ku ala ألا إنهم هم الكاذبون Allah ya ce ma'ana da inna ka ga su munafikai kuma da kaze guna masu ƙarya ne kada mutum ya mutu da munafurci fa duk wanda ya mutu yana munafiki a lahira yayi asara sallan nan da ana magana kayi bai amfane ka ba azumi kayi zakka kayi aikin hajji kayi munafurci zai sa Allah baya son su to saboda haka duk abin da mutum mumini zai yi jama'a ya bar munafurci ba abin da Allah baya so irin munafiki akwai ayan da yace al munafiquna wal munafiqati المنافقون والم- والمنافقات بعضهم بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبلون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين- إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين وعد الله المنافقون والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها مم.
هي حسبهم ولعنهم الله مم.
ولهم عذاب to kun ji مقيم ba wannan haƙƙi ne akan munafiki Allah ya ce munafiki namiji da munafuka ta mace Allah ya masa alƙawarin azaba mai tsanani za mu dawo da zuwa jahannama har abadan abada mun ba ku hikayan wani munafiki yayi ko wani bawan Allah ne yana tafiya a kasuwa sai ya ga bawa ga ya da kyakkyawan fuska tsayayye aka ce me laifin bawan nan ne zai zai aka ce a a ba wannan yana da illa yana da illa in dai zaka sai wani bawan ka ya ce a faɗi illar ya ji sai dai wannan bawa dai munafiki ne kurin shine illar bayan munafurci akwai wani laifi aka ce babu munafurci ne dai kadai tun dai munafurci ne ba wani matsala zan sai shi kudan sai sai bawa ga yi ku da biyayya tap tap tap tap mai gida sai ya je kawai gidansa ya bari yaron an aike shi nan kafin wani yaron gidan ya je shi ya ji ya dawo in an ana yi baba baka sa abu kaza to na bari na bari shikenan duk abin da aka ce yayi shi zai yi abin da ba a so za a bari ana jin daɗi mai gidan ya saki jiki da hi ya saki jiki da yaron ya so hi matar ta saki jiki da hi ta saki jiki da hi ta so yaron ya zama kurin kai sanda ake a gidan ya fi na kowa san da matar take wa yaron ya fi san da take wa mijinta san da mijin yake wa yaron ya fi san da yake wa matarsa amma shi munafiki ne shekaransa bakwai ba a kame da laifi ba to watan yaron ya ce to yau shekara bakwai ai halin nan namu gwara mu dan farar da shi ko eh eh, dan taba halin ko ai yau halin nan namu ai sai mu farar da shi wane mutum zo ga guri na alaman sai ka dan matso nan ga man lawan nan sai su yi ga can bayan ku shi da baban fura Allah ya saka da alkhairi ya ce to ai ya ce wannan halin namu in kuma nan ma in za ku yi bayan sai su zo gaba yawa alaman lawali ai ga kai da man sai alaman sai da sai ku duba ko yawa shi ma ya samu gudan zama sai da kai ka jawo yi wannan ba zuwan kansa bane wannan yaƙi kai Eh, halin namu yau mu dan taba shi na munafurce mana ai ba za a taɓa munafurci yi kenan yaron ya ce yau zai ɗan taɓa munafurci amma fa shekara bakwai duk biye da ya kamata ya yi yaron yana yi to ran nan sai yaron ya je da mai gidan ya fita kasuwa yana gudu yana haki ya zo gurin mai gidan ya ce baba ya ce "Eh." ya ce tun da nake a gidan nan ka same ni da ƙarya ya ce a'a ya ce to nasiya na zo zan maka eh wani abu ne da aka yi a gidan raina bai yi daɗi ba kuma ni a matsayin kafiye na amana gwara ba zan yarda a ci amanar ka ba nebar ya ce matar ka ce wance ta sayi aska sabo ta ajiye yawan kaje za ka sadu da ita ta ce sai ta yanke zakarinka ta ji raɗe raɗin kana neman wata mace to in ka zo neman ta da dare ka mai da hankali wannan ne wannan ne na gode a kasuwan ya ɗau gudu da gudu ya zo kuma gida ya samu matar iya wance zo tun da nake kin sanna da ƙarya a a kin sanna da cin amana eh to ni da na fita yawo yau da ɓacin rai na dawo me ya faru ya ce wallahi a kasuwa ne ana cewa wai mai gidan nan mijin nan naki wai wai zakari biyu ne da shi wai zakaransa biyu ne duk duk gari haka ake faɗa wannan ya ce i ya ce ana ta faɗa ya ce to in dai gaskiya ne da daren zai neme ni na shafa na ji ai daga nan da ya fita ba inda ya tsaya sai je dangin bangaren matar ya kira wa dangin ya ce abin da ya sa na zo gurin ku eh to wane wanda yake auren yar ku yau ya ce zai yanka yar ku saboda haka ku kwana da hiri duk dangin suka nemi makami suka nemi sanduna kowa ya ri da ya tayi ba inda ya tsaya sai je dangin bangaren mijin ya ce to bangaren matar wance matar wane da yake auren yar yar- yar ku
yar wance wane wane wane dangin ku da yake auren wance to bangaren dangin matar sun ce za su kai dan ku ku kwana da hirin ku nan haka ne makami aka kwana nan haka ne makami mata tana jiran miji zai zo miji yana so ya ji abin da matarsa za ta yi a kansa gaskiya ne da ya zo da dare ba yi da maniya ya nemi matarsa da dare ya ce yana so ya sadu da ita shi kenan da ya zo zai sadu da matar matar ta kai hannu ya ce ihu ya buga ihu sai mari sai mari a he abin da aka faɗa za ta yanke zakari na gaskiya ne daga nan wannan dangin sun fito da makami wannan sun fito a nan bangaren da nan bangaren mutum saba'in saba'in aka kashe a dangin bangaren miji aka kai mutum saba'in dan man bangaren mata aka kai mutum saba'in aka kai mijin matar aka kai mijin shi munafikin yana nan wannan kaɗan kenan daga munafircin munafiki to yi ne Allah ya ce ya yake cewa al munafiquna wal munafiqatu المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدرون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين- إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله وعد المنافقين الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها مهم.
هي حسبهم ولعنهم الله مهم.
ولهم عذاب to مقيم saboda haka jama'a al'amarin munafurci ya kai ga inda ya kai da abin da mutum zai yi ya je gun Allah ya kalle shi da rahama a bar munafurci eh shi munafiki munafurci wahal da zuciya ce sallan nan kana yi zakkan nan kana yi azumi munafiki ba abin da baya yi amma kuma lahira ba zai amfane shi ba me ya ja wannan munafurcin kuma wutan da za a sa shi ya fi na kafiri to saboda haka da ka roƙi Allah zuciyarka Allah ya cire ma munafurci in dai ka ji baka munafurci to a rayuwa ka huta kuma wannan tsarin sai malami ya nuna ma inda zaka bi ka bar munafurci idan a gidanka ne yara suka yi laifi ɗaya yaron ya gaya ma kar ka zartar da hukunci duk yaran ka tattara suka ce faɗa abin da wani ya ce to nan gaba a junan su yaran za su daina munafurci matan ka biyu idan ɗaya matar ka ta yi magana tsaf ta gaya maka kurin daga nan sai kawo fushi to in baka yi wasa ba za ka yi hukunci akan munafurci sai ka ce wance ki zo kina ina kina daki ki zo wance me kike cewa ne ni na manta me kika ce akan ta to nan gaba za ka kama munafurci ba kana sarki wani ya zo ma rada ba hukunci za ka yi ba a ji a kira ma wane kai uban kowa na kira wane ni ɗazun ne ka ce ni akan wane ka faɗa gahi nan to in kana haka ba za a kama munafurci malamin wani almajiri ya kama kukus kukus wane ya ce kaza taro wanda aka faɗa kirawo wanda ya yi to sai ga ka huta mun baka hukunci akan haka wannan ya faɗi magana ka ɗauka manzon Allah ya faɗa ya ce yi munafiki ya magana kamar sihiri yake yi wa inna min bayani la sihir shi maganar munafiki ya fi sihiri kun san sihiri ba da yake mallakan mutum ake raba mutum da mutum ba to munafurci ya fi sihiri dan yanzu na aka kwaba ma wani magana kai wane yaya zo mana ni matan nan taka kana da masaniya da ita kuwa a ba da masaniya to abin da ba magana da babanci babanci a wani ga yamin mana to ni dan yau ne kuka yi auren ku da ita wale ai a ran nan na ga an ce ta ta yi zina da wani ai sannan kai ka aure ai idan yanzu ina ga ka je ka tambaya da ga MG take a to ai dama ba cikin ka bane to yanzu za a rabu kuma ƙarya yake wannan maganar in sihiri ne sai a je shekara ba a rabu ba amma wannan maganar ba ba inda za a je sai kaga an rabu idan munafiki ya yi ga tsakanin ɗa da uba ya fita wallahi sai sun yi kwana arba'in ba su yi magana ba ɗa yana gaba da uban uban yana wannan kaɗan kenan daga aikin munafiki idan munafiki ya yi ga tsakanin mace da miji ya fita to muna gaya muku in ba sa'a ba aure kuma ƙarshensa ya zo ya ai kwantan aure ya kare nan ga matar ba ta kunyan mijin duk abin da ya faɗa eh haka ne ita akwai maganar da yake nan ɗanta kai ne baka sani ba kai kuma mijin duk abin da aka yi nan gaba ita ba ita ce a gaban ka ba me ya jawo munafurci dan irin wannan shine yasa qur'ani da ka gani yace ku hana matan ku fita to illar wannan aka gani wallahi yanzu matar kan ta je in dai kana baranta tana sayayya ta je kanti ta sayi zinare a shagon wani aka dan tattauna da ita Allah daga ran nan baka isa ka tsare ta ta zauna a gida ba kira ne makeri yana kira kil kil kil yana kira mata kayan kira ko yana zoka mata magana to in Allah ya da ba za ta yarda da kai ba ba zina kai ba ba komai ba shi magana munafiki kudin sihiri ne kuma idan baka yarda baka duba matarka ta tayi daga nan a mota za ta je gari kaza in dai ta samu da shedanin direba wallahi ta yi wani hiran a hanya to in ta ajiye ta sai kun rabu to Allah irin wannan ya gani ya ce kurin ku daure su a gida kar su ga namiji kar a gan su kuma munafurci ka daina barin mata tsori suna zuwa gidan matan ka su higa su fita to yi ma munafurci yana zuwa akwai hikayar da muka samu ai mun ba ku labari munafurci ne tsantsa wani bawan Allah ne aure yarsa balarabe ne mutum da ya aure yar yana zaune da ya ce shekara biyu ta yarinya sai da ta zama kaman sa su laraba suna da wannan al'ada in dai sun yi aure to yar kiwo ake yi sai ka ga matarka ta zama bul to sannan namiji ya kusanci iyalansa to yana kiwata ta ya karanta biyu ta zama bulbul jikinta kamar saniya sai ran nan wata tsohuwa ta zo da yarinyar ta koyi ta bude windo za ta sha iska haka a waje sai wani tsohuwa ta zo ya ce sannu wance ya ce iya wance sannu ya ce oh dama a nan kike ta ce a nan nake ya ce Allah sarki samarin nan naki fa suna tambayan ki in ji tsohuwar ta ce ni dai nan a kulle ni dai gani nan kina so ne ki sadu da su ta ce iya wance ni da nake nan ta ina ta ina zan sadu da su ya ce in kina so dai ki yarda ta ce wannan mai gidan fa mukulli daban-daban ya fi goma da yake kulle ne yake ba ruwanki kina so dai ta ce ina so ya ce to idan mai gidan naki ya zo ya ajiye dan mukullin ya buɗe a cikin 'ya'yan mukullin zare ɗaya ni ido na baya gani ta wannan nan naki ki haɗa da gari ki zuba ina ga farfaran ina lalamawa zan ɗauka to yi ne in aka kulle gidan sai a ɗauki mukulli ɗaya sai a haɗa da gari ta bene sai ta zuba tana lalube sai ta kusan wuni ba tsohuwar a hankali har ta ɗau mukullin ta riƙe sai ta je ta samu wannan saurayin ta ce to gashi nan ka je ka ƙera irin wannan in ka zo bene ne ka za ka cilla za ka iya cilla ba kana da ƙarfi in aka ƙera saurayin ya cilla sai a ɗauka a sa gobe mu kuma a ciro ana haka sai da aka yi wata bakwai a hankali a hankali a hankali duk mukulli aka kera aka ba wa kwarto me za mu ce yana hannunsa sai ya zo ya same ta ta wanda ya ce ta wane yanzu yaushe ne kike so wance zai ce mijina ya fita dai da safe baya zuwa sai da yamma sai da yamma zai zo ya ce to yake nan gobe zai zo sai da mijin ya fita kurin ya zo ya bude nan ya bude nan ya bude nan ya bude nan ya bude nan ya je ta da ita a saman bene duk abin da Allah baya so suka yi suka wuni ya kulle nan ya kulle nan ya kulle nan ya kulle nan ya fito ya tafi miji ya zo gidansa kurin wani abu jikinsa ya ba ya tsaya kofar gidan ya kasa higa yana wani haka ran sa bace kurin ya higa gidan ya bude ya bude yace wance yace yau gidan nan ba wanda ya shigo kuwa ta yi shiru ta ƙara faɗa ta yi shiru da ta faɗa sau ku yace dan Allah dan annabi kurin ka fike ni kurin ka sake ni wance ya magana na sake ki ke ce to banda raina min wayo da kai mukullin yana hannunka tun da kake ka taɓa bar min mukulli ka je ka kulle ni ka zo ka bude ka ce wani yayi ba dama na san ka gaji da ni kurin ka sake ni ya ce a ki hakuri abin bai kai ga haka ba amma dai ni dai jikina bai bani ba dai ni ban yadda ba a zamanin akwai dutsen rantsuwa in je kawo dutsen ka rantse baka da gaskiya ba kai zaka sauko ba za ka mutu ya ce to sai dai mu je gidanku a ba da heda zan kai ki dutsen rantsuwa a rantse in kin rantse min na ga walkam na yadda shikenan aka ɗunguma aka je gidansu aka je gidansu sai uwayen suka ce to ki ka batta kwana biyu zuwa uku mu takura ta mu ji abin da ya faru aka batta ana bincike kudin tana kuka idan dare yayi sai ta fita ta je gurin wannan saurayi ta kira ya ce to fa gobe za mu je da mijina dutsen rantsuwa ni abin da nake so ba aikin ka bane in ji matar ta ce aiki na ne ni in mun kusan dutsen kudin naga kana dan giggiftawa da jaki akwai halin da zan tsira in ka min wannan kamun gudunmuwa ka zan baka je ba zan mutu ya ce to mu je gobe shi kuma tafiyar wuni ne waye gari iyayen suka ce ran da alkawarin kwana uku ya cika mutum ya zo ya ce to za mu tafi dutsen rantsuwa gidan duk kuka yake wayo ya ce wallahi sai mun je ta ce mu je in dai dutsen rantsuwa ne ba wani matsala suna tafiya tun da rana sai da suka je karfe sha biyu an zo gurin dutsen ana zuwa can sai ga wani mutum da jaki da manjagara yayi nan da ciyawa yayi nan kurin yarinya sai ta yi da baya da baya ta je wani inuwa ta kwanta haka kurin miji yana tafiya yana tafiya da ya ga ba kowa ya zo da gudu ya ganta a kwance ya ce ke wance yaya haka na ce to ka tuna mana yau shekara na biyu ba inda nake fita ba dan ma duk kitse ya mun yawa ni yanzu ji ma nake kamar na mutu wallahi kamar na mutu to me dabara ya ce a dabara sai dai ka goyi ni wallahi amma ni dai a nan ta kuɗe ba zan ƙara ba ya ce ta wane mun zo ku zawance muna nan gurin ni na goye ki na kai kai na ma ba na yi gobe ta kan ba haka wani dai ba abin da zan iya yi yayi da wurwuri yayi da wurwuri ya ce to ai ga wani mai jaki can ko zan kira mai lada ya ce ni yanzu rigima fa muke da kai akan wani ya ga gida kuma ka haɗa ni da wani rigima fa ake akan kana shakkun wani ya ga gidan nan kuma yanzu ka ce zaka sa wani ya ɗaukan gilada ban yadda ba sai dai ka goye ni aka dinga tafkawa miji ya ce wallahi wannan mai jakin ai ba shi zai ɗauke ki ba ni zan ɗauke ki ni ne zan ɗauke ki da jakin nan nan nan dutse yanzu to ya za mu yace kurin mu koma gida ta ce wallahi ko a jakin sai an kai ki ni ba zan hau ba aka zawo aka zubar da ƙyar mai jakin haka kira ya zo bawon Allah zo mana shi kuma bai yi ne kwartan fa ku gane yawwa aka kira mai jaki ya zo aka ce duk Allah za ta malam lada za mu yi da kai ka ɗau mata ta ka ƙarasa da ita dutsen rantsuwa idan ka kai ta dutsen rantsuwa zan biya kai ce to da sharaɗi ni fa ba zan taɓa matarka ba sai dai ka ɗaura kayanka ya ce na yadda ita kuma ta ce kai bawan Allah mai jaki ka kiyaye kanka kar ka kuskura fa ka taɓa ni fa ya ce na yadda mijin ya ɗauki kafa sai ta saki injin haka sai ya zubi in ta saki nan tun yana yi gumi ya masa ya ce bawan Allah dan Allah dan annabi ce maka ka rike min matata aka masa magiyan Allah da annabi ya ce to ni zai rike amma ba zai rike ma wajen kai da nan haka ba sai dai wajen kafafun ya ce na yadda a ran nan za a je dutsen rantsuwar wando ake sa a ran nan saboda ya ta sa wandon aka cicciba da aka dora ta da ta haka ta bude kafa mai jaki kuma a gaban ta yana malam zo ka gyara masaka zo ka gyara ta zo ka gyara ta yace subhanallah zo ka gyara matarka subhanallah zo ka gyara ta shi kuma ya ga dare ce shi da ma wajen kafa ya rike haka eh bayan an gama dora ta ya zo a nan ya zo ya tattare ya tattare ya mai da tsirecin ta rufe ba wando aka je aka sauka bayan an sauka shi kenan ta hudu da rantsuwa aka ce kiran ya ce to Allah ka sani ka yi duniya da lahira dan gaskiya kai ne sarkin gaskiya duk muran gaskiya ya zo nan ba zai koma ba Allah Allah zan rantse da ikonka da littattafanka duk ta kama sunan ta ce idan a duniya wani ya ga tsiraici na banda mijina banda mai jakin nan da ya daura na kan jakin nan amma ya gani ya ce banda mijina banda mai jakin nan da ya daura na kan jakin nan inda wanda ya ga tsareci na abin da zai kama mai rantsuwa ya kama ne mijin ya ce inda ki sake sigan rantsuwan nan naji Allah banda mijin nan nawa banda mai jakin nan da ya daura na kan jakin nan inda wanda ya ga tsareci na sai da fesa uku mijin faduwa yi ya ce wance kimin rai ashe sharri na miki ta sauka kalau kimin rai wance Allah ki yaje ni na miki sharri wance ai ba gaskiya ne da ni ma ka zo ka ci gaba da zaman wannan kaɗan kenan daga sharrin tsofi masu higa gidan mutum da matarsa kaɗan in kai wasa wallahi auren ka da ƙarfi za a karya ma shi so mu je malam na'am ألا إنهم هم الكاذبون Allah ya ce wayannan munafikai ba masu munafircin nan da ayi kaya su maka muku wannan Allah ya ce wayannan masu ƙarya ba masu gaskiya ne ba mhm.
انتهوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ba da الله banza ba isa wala alaihim shaitan Allah madaukakin sarki yana ba da labari a cikin haka yace wanda ya kawata musu wannan aiki isa wala ya jibanta musu alai ma gare su a shaitan shi ne shaitan bidati mu da wusiyo shaitan biyayya shi shaitan ka biya masa yi bukata a bar Allah a bishi azabanin Abu Hanifa mun gaya muku wani bawan Allah ya jefar da kuɗi kuɗin nan da ya jefar yayin duniya a gidansa ya rasa ina kuɗi yake ina kuɗi yake ya je gurin malam abu hani bai takar maka lawo wani ruwayan an ce abu hani wani ruwayan an ce amadu bin hanbali amma na abu hani bai shefi karfi ya zo ne daga wani littafi dan karami ba babba bane littafin yana nan wanda imamu suyidi ya yi shi. ya ce da ya zo gurin sa ya ce aro gamin Allah ya ce malam kuɗi na ne ya bata a gidana na binne ban san gurin ba ya ce kaga ku muna da wani lakani in an baka zaka samu kuɗin ya ce wane ne lakanin ya ce zaka iya sallah raka a dubu sallama ɗari biyar ya ce wannan zan iya yi in dai akan kuɗi ne zan iya shi kenan sai ya ce to kaje kai sallah raka dubu sallama ɗari biyar Allah ya da za ga inda kuɗin yake yana yin sallah da ya raka ɗari sai a kansa ya ji sau ya tuna ya ce "Ai, kuɗin na guri kaza ne yana tona ga kuɗin to shi kenan waye gari ya je ya samu akramaka Allah ya ce malam ai na samu kuɗin raka nawa kai ya ce wallahi ɗari ma nai daga nan ba ya ce huta ne na kwanta ne barci na ya ce to wannan wanda ya tuna ma kudin kasan ya ce shedan ne dan karka yi sallan ya tuna ba eh yi da ya bari kai raka dubun ka samu lada gwara ya tuna ma inda kudin yake wannan ladan ya barka to shedan ne ya tuna ma ko yanzu nan kana sallah kana wani aikin Allah in dai ka ji wannan abin tunanin ya zo wannan ya zo to duk daga shedan ne Allah ya ce wanda ya kawata masa wannan aiki na munafurci izza waza alaihim shedan انتهوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ai الله shedan ya mantar da su ambatan Allah أولئك حزب الشيطان Allah ya ce wa'annan munafukai suna daga cikin tawagar shedan jama'a ne na shedanu mabiyan shedan ne ala ألا إن حزب الشيطان هم الكافرون alama jama'a kun ga duk jama'a da suke dandanan shedanu to umul kafirun a lahira su ne jumlan asararren bayi duk wanda ya biya shedan ya wahala bil amu dan ba'ura shedan ya biya ya rasa duniya ya rasa lahira birtisul adidina shedan ya biya ya rasa duniya ya rasa lahira lamarudu dan kana'ana shedan ya biya ya rasa duniya ya rasa lahira to duk wanda ya biya shedan a duniya da lahira rayuwa ba zai amfani ba mm.
إن الذين يعادون الله ورسوله أولئك في الأذلين wannan lazina su ne wa'anda yuhadduna Allah suna saba wa Allah wa rasuluhu da umarnin da manzo yazo da ulaika wa'annan fil zalina suna daga cikin ababan rinjaye kaskanci ne mai ma'anar rinjaye ai magalubi na ababan rinjaye ne mm.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي kataba Allah Allah ya rubuta a lauyin mahuli ko kuma kara Allah ya riga ya hukunta la aglibanna ana Allah ya ce mu ne masu rinjaye wa rusuli da manzana bil hujjati wajen hujja wa sayfi da takobi in dai yaki ne za a yi tsakanin musulmi da kafiri Allah ya ce mu ne da rinjaye idan kaga an ba kafiri rinjaye to dan a jarraba imanin muminin ne amma wannan haka sannan Allah ta zo mun gani kuma a rubuce in ka duba yaƙe-yaƙen da duk ya gabata a musulunci in an yi yaƙi ɗari kafiri baya nasara a yaƙi biyu wannan haka yake ɗari kafiri baya nasara a yaƙi ƙwaya biyu baya yi in ya yi biyu baya yin uku to duk musulmi su suke da nasara saboda haka kuna kan wannan hanya da Allah yake so Allah ya yarda da ku to ku tsaya ku ne da nasara a kowane lokaci to yaya alamun nasarar mu yake to nasarar guda biyu ne zuwa ku na ɗaya a ji tsoron Allah na biyu fa a yi dan Allah na uku a tsaya da addu'a kullum ko yanzu daga kafirai sun yi ɗauke kan musulmi ai musulmin su suka bada mu ai eh babu laifin kafirai ba laifin musulmin mu ne ai yi mana in bincike aka yi bincike yaya akwai wani mai laifi musulmin mu ne da laifi kafiri yana kurkuku yana zaune yayi laifin kisa kafiri baya sallah aka fidda ya gaba shi gabancin ƙasa musulmi aka ɗau amanan musulunci aka danka ko waye da laifi bai kenan duk duniya rasa musulmin da za a ba amana sai kafiri da kuma nan gaba su suka cuce mu ko mun muku cuci kanmu eh kuma sannan musulmi san duniya ya za an sai da kowa da abin da kake an sai da kai an biya ka kai baka zama matsayin ka ba yau kai a cikin mutum ma kake an biya ka tsabba ka da sis an sai da mutuncinka an sai da imaninka an sai da rayuwarka akan biyan bukatan wasu al'umma shi kenan an ɗau kuɗi an danna mutane an ce a yi kaza abu kaza ma mun siya an siyar abu kaza ma an siya ƙarhe dai abin da mu muka sani a ƙasar nan ga tsuntsu na katana aka maza aka zo maganin bai yi za a kai sai tsuntsu turawa suka yi magana suka ce tsuntsun mu ne fa mun biya an yi agreement har yau ba kai tsuntsun ba addu'a sai ta kore mana su tsuntsu zai ci amfanin mu mun maza da addu'a suka bar ƙasar amma dai da aka zo da jirgin sama aka yi an kawo feyin original sai turawan suka yi magana suka ce fa mun biya fa a duba agreement din din muka yi da ku tsuntsayen mu ne dole aka bari tsuntsu to kai yanzu wani ya zo zai kai ka waye zai tare ka banda Allah ka tsuntsayen nan ba wanda ya- ba wanda na gaya ma ya isa ya zuba tsuntsayen nan magani sun mutu babu shi an biya maka su an yi rubutu tsuntsayen Nigeria dala miliyan kaza an baka kuɗi tsuntsayen an saya kai ya za ka yi kogunan nan na dam kogi zai jame mu turawa suka ce dam din ba mun saya ba namu ne fa kuna da kogi ne aka yi bincike aka duba fayil nasu ne wannan kibin da suke dam idan an kama manya manya sa a jirgin sama kai musu eh in kibin da ti zai dame su a tura muku ruwan su su wanku shikenan su ba ruwan san duk Nigeria za ku tayi su dukiyarsu suka sani sun saya to kaji fa kafiri yana da wannan dama musulmin ne ya bada kafa shi kuma Allah ma da yake halakar da mutane sai manya-manyan garin sun bar Allah haka yake ko al'adar Allah sai Allah ya sauke hukuma to kuma kai karami ne ko manya-manyan an bar Allah ya za a yi to baka da wani jari baka da gata sai addu'a duk musulmin da yake duniya in yi addu'a yayi wa kansa yayi wa musulmin duniya yayi wa kansa addu'a yayi wa musulunci addu'a shikenan banda wannan makamin babu wani abu da ya gaza sai wannan kurin ko mu tsaya da tsoron Allah mu ba Allah a kowane hali ka tsaya da bin Allah duk lokacin da mutuwa ta zo ka shirya kowa ya gane wannan to amma Allah alƙawarinsa baya ta ya ce a gaya musu ni da manzo mu muke da rinjaye eh in dai Allah ne da manzo kuna kan gaskiya su ne da rinjaye kuma kun gani ai ai ko ba ku gani bane ne kun manta da wata kungiya da aka yi ta sunanta menene hizbullahi da aka yarda da Allah da manzon Allah yaya Isra'il Isra'ila zai da ta ji tsoron su ta nemi sulhu da su ba kowa Allah da manzon Allah suka rike su ba kasa bace bari a ce kasar Lebanon ce duka wani tsiraru ne da suka ce Allah daya sun yarda da Allah sannan gaya muku su suke da nasara wannan a duniya kai a gaban mu mun sani to saboda haka duk abin da munafurci yayi go ciki gyaran sa zai wahala kudin in za a yi addu'a a samu zama lafiya ku ce Allah mun yi laifi Allah ka yafe mana kullum mu dai ba mu da dabara Allah mun tuba gaba ɗaya ka kawo mana mafita bala'in da ya damu ƙasar nan ka yayi sai ku zuba masa ido banda wannan ka je ku kai kuka gun wani a kaiwa ne to burma a cikin kuka kuke kuka kurin in za a kai a kai wa Allah in an kai wa Allah da wace siga kuma Allah mu dai sigar mun maka laifi kurin mun tuba abin da ya dame mu Allah ka ɗauke to in Allah ya yarda Allah mai jin kan bayi ne ko mai gafara ne ga bayi wannan ita ce mafita kuma da za a koma ba Allah ai musulmi yi ne da nasara a kowane lokaci ya faɗa huwa allazi arsala rasulahu هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره Sai المشركون Allah ya ce wannan addinin sai ya bayyana ga dukkanin addinai ko da mushriki ko kafiri baya so ba ku san kafiri ko mushrikin baya so ba sai kuna karanta tarihin musulunci da za ku karanta tarihin musulunci yaƙe-yaƙen da aka yi da mushrikai a duniya to lalle za a ga kafiri baya son musulunci akwai wani yaƙi da aka yi ran da za a ci kisra da yaƙi sarkin kisra da za a ci da yaƙi sojojin sarkin kisra dubu ɗari ne wanda suka zo gabansa suka yi mubayiya suka ce sarki a gun yaƙi idan mun mutu in mun gudu to kaza kaza ladi ta da uzza ya kansu sun mu- sun yi rantsuwa in wannan ya rantse ya yi rantsuwa irin nasu ya ce wallahi sai in dai yana da rai a duniya sai dai ba musulunci a doron ƙasa in dai musulunci yana doron ƙasa to yi kuwa ko ya zama ba musulunci yi ya rayu ko yi ya zama ba yi a raya musulunci amma da yi da musulunci ba za su yi zamani ɗaya ba haka mutum dubu ɗari suka nan musulunci yana nan suna nan suka ce ba su yarda da wannan ba za su murƙushe irin wa'annan mutanen dubu ɗari da suka zo fagen yaƙi abin mamaki kowa an kwaye ne ma sai a nemi an kwa sarƙa a haɗa hannun wannan da wannan sai a ɗaure wannan ma a haɗa hannun wannan da masu ɗaure da an kwa dubu tamanin ne kaga in za ka gudu kana jikin ɗan uwanka in za ka gudu kana jikin ɗan uwanka kwamandan da aka yi wannan yakin ƙaƙa ne ɗan amru ai da yakin ya kai yaki yakin ya kai yaki kafiran nan kaga yadda suke yi Allah mu na yanzu ka da mutum miliyan tsoron kafirin ma zai sa ka mutu an sa masu attaura da linjila suna motsawa yahudawa addinin yeso ba za ku kare ku dage ba kar musulunci ya ga bayan ku mu ma nan ana karanta ayoyin Allah masu karanta masu wa'azi mutum hamsin muke da su su suna da mutum sittin na yahudu da nasara da manyan fada ana yau ne ba a yau ba in an guhe yau duk addinin kafirci a duniya ya tashi idan yau kun dirke musulunci addinin musulunci a duniya ya kare wannan yakin ƙarshe ne daga yi ko musulunci yadda bayyana a duniya ko kafirci to wannan yakin sai da aka samu jarumai mutum dubu tamanin na kafirai kaka ɗan amru shi kuma yi ne babban kwamandan mu a wannan yaki ana gwabzawa ana gwabzawa da yakin ya kai yaki kafin a yakin wata aka yi ana sulhu sarkin ya turo mutane a yi sulhu a turo a tambaya yaya sai aka ce to sarkin ya ce yana neman izini a tura kwamandori a ba ubai da ya tura kwamandori su je zai tambayi mutanensa wasu abubuwa shike nan aka tambayi mutanen mu guda hudu suka je da dawakai sarkin kisra yana zaune akan darduma ya kusan darduman zira'i ɗari na zinari ne da gwal gaba ɗaya shimfiɗa kafin ka je ka ga sarkin masifar da yake hanyar ta yi mutum mutuwa masifar ganin sarkin kurin mutum dubu ɗari da dubu ahirin wannan mayaƙa ne mutum dubu tamanin jarumai ne mutum dubu arba'in masu gadon sarki ne wazirai wanda sarki yake da su mutum saba'in ne an zube a ƙasa kurin kowa yana ba da nasu shawaran banda kwamanda banda ƙa'iri wanda yake jagoran yaƙi mutanen mu sai da suka tsallake wayan gaba ɗaya suka je gun sarkin kisra suna zuwa barin gaya ma a kan shimfiɗan aka yi ribas da doki aka cuya doki ya kayi fata fata fata za su daka tsawa su yi wani abin ya ce kai karnuka in ji wani kwaman kaka dan aure ce karnuka ya ce ba don ku muka zo ba ne mun zo ne gurin zaki ku karnuka ne ba ku san abin da yake ba karnukan banza ku ne za ku mana gawa shi ya ce yana da bukata ya kira mu in ko ba yi da bukata da mu mu koma me bukatarsa mu ba abin da ya kawo mu tsakaninmu da ku sai dai mu ɗauke kanku suka yi sarkin ya ce ba da su za ku yi magana ba da ni ni na kirawo ku ya ce to kai ka ce su daina ya daka kawa inda ka san tattabaru suka kwanta lib a ƙasa aka ce kai kafiri me ka zo neman mu me kake neman mu kafiri me kake kiran mu kafiri haka suka gaya masa eh ya ce a na kira ku ne wai addinin naku ina zai kai kunkunyi ku duba rigan da yake jikin nan naku ku duba dattin da yake jikin nan naku duk muna ga talauci ne fito da ku daga garin ku amma za mu yi sulhu za mu ɗau dinari mai yawa a baku ku ja dakarun ku ku koma mu ba ma son fitina da tashin hankali yi sarkin mafarki yayi a mafarkin da sarkin yayi ya ga annabi Muhammadu shi sarkin to wannan mafarki ne mai zaman kansa kaga albidaya na sa lamba kafir yana ganin manzon Allah to amma tun da aya ne zai gani ya ga manzon Allah ya sauko daga sama ya kwace wani abu a gun sarkin kisra da ƙarfi ya ba kwamandan shi sarkin tun daga nan aka waye gari jikinsa ba ƙarfi eh annabi Muhammadu ne zo ya kwace wani abu a gwal a hannunsa ya ba wani kwamandan to tun daga nan gaban sa ya faɗi to yi ne sarkin kisran ya rasa yadda zai yi ya ce mu ba ku kuɗi ya ce kai kai da ka ce datti ne da mu ya ce ai za ka in muka fara kille kanka za ka san datti ne da mu wannan rigan da ka gani me ya ɗauka datti ya ce ana sa ran zai sha jini ma ya kare wanda ci rigan kansa jini ma muna sa ran zai ci karfi ba datti ba mu jitti ya duka jika riga daraja ne abu mu yace to ai talauci ne ya dame ka yace yau in talauci ne ya dame mu yau watan mu biyu muke figan ganyen itace mu ci mun ce ku ba mu suka ce a'a yace to ku ci tuwo mu za mu ci ice amma mun sare mun sare kanku da takobi ai abincin da kuka yi kwa dinga amantuwo mu ko kun sare kanmu ba abin da za ku gani ban da jini ku ko abin da kuka ci ne ma sai ya guda alai mu zuwa wuri to ku dan ba ya guri ya zauna Allah ya ba da lada dan zauna da hidan Allah ya saka da alkhairi dan tuwo mu ma- mu ko ba wani abu da za mu yi amai yace to duk bar wannan magana yace wai addinin naku ina zai kai ku yace addinin mu wanda ya bi Allah addini aljanna zai shiga wanda bai bi mu muka yi wuta zai je in mun kai ku wuta za ku je in mun in kun kai mu mu aljanna za mu ya faɗin magana aka tsaurara da ya ga mai zafi ne aka ce kai wannan ya koma aka ce koma aka ba su hanya sai aka gaya kwaman da aka ce ya turo mana mai hankali ya zo za mu tambaye shi aka aiko mai hankali ya zo kaka ya turo wani mai hankali kwamandansa ya zo suka gaisa lafiya lafiya ya ya gajiya sarki alhamdulillah ya ce a turo mana marasa hankali su zo ya ce to ai ni ne hankalin ma da na zo sai ka ban gaskiya hankalin zai ɗauka eh menene yanzu me yace sulhu muke so kana son sulhu ni yace ran kai na gan sulhu kake so da mu yace kwarai kai kana da hankali yace to abin da muke so da kai ka gaya wancan zaka ba mu abu da yawa wannan dukiya da kace zaka bar ai yana da yawa ka ce zaka ba da dukiya zaka ba da mata zaka ba da abin hawa yace duk wannan dukiyan ka bari kyautar nan duk a bari yanzu abinda muke so ka ba mu abu ɗaya ma ya isa yace me ne ɗayan yace ban la ilaha illallah yace to na baka la ilaha illallah ni ne matsayina shi ne matsayina ba duk wannan gumakan mun daina bauta musu ba kowa ba kowa ba sarki sai Allah wai shi sarki ne ai shi din kansa sarki ne wai in ya ba da la ilaha illallah shi ne matsayinsa ba sarki sai Allah ba wani sarki ya ce to hi dai da ya ba da la'ila illallah ɗin gwara a ya ba da wuyansa ya fi sauki ya ce to mu kuwa wanda ya hana mu la'ila illallah mu karɓi wuyansa ya fi sauki a kan a ce ya ƙi bayarwa mun ƙyale shi ya ce sai ka jira an jima kaɗan za mu ɗauki kanka Eh, ya ce, za mu ɗauki kanka ba da jima ba amma an jima kaɗan za mu ɗauki kanka ba malam korori ma ne manyan malamai ne sai ake ta zuwa to an an buɗa masa nan eh ana ran ma ai sai ya zo nan ya shigo eh ku ba ya jide mun namu ya cika da albarkatai iri iri magana kowa da aka yi ga cikin sansanin yaƙi kuwa aka ta da barade a lokacin sa'adu bin abi wakas akwai wani ciwo da yake ji arƙus sana a nan ɗinsa shi ne kwamanda amma arƙus sana ya kama ƙafar baya iya miƙewa yana auren matar musanna a lokacin na aka barke da yaƙi yaƙi yayi yaƙi yaƙi yayi yaƙi a lokacin nan musulmi suke kuka sun ga masifar da ta samu saboda kafiran sun yi wani irin shiga to da Allah ya nuna ikonsa ƙaƙa ɗan amru aka buga ranar farko rana na biyu rana na uku yana yi ai sarkin ya fara sintiri aka ce me yake faruwa ne aka ce mutanen nan suna nan yace wannan mutanen fa ba da mutane fa muke faɗa fa ba da aljanu ne ka duba yanda suke da karamin halitta ka duba yanda suke da dauriyar zuciya sai aika komandan sai yace ka lallaba a cikin sun da ka ja kibiya ka harba ɗaya muga suna mutuwa aka kira wani mutum yana cikin yaƙi aka feta aka jefa kibiya ana harbansa ko sai mutu suka ce to mun yadda mutane ne mutane ne a ɗauko ya aka ɗauko gawan sarkin ya ga lalle an kai ya mutum to mutane ne sai ce da aljani muke faɗa sai ce da ba mutane min ana cikin haka sai da bin abu waqasu matar tana kuka tana tunawa da mijinta na da musanna shi kaban yana ɗaure a haka ba ya iya daga kafarsa saboda wannan kirkusa nan sai ya kirawo doki kaka dan amru yana cikin kwamandan sai ya ce a kamun doki kabar ba lafiya fa an hana shi yaƙi kwamandan shine babban komanda da ya hau kan dokin nan shi wanda kafan ba lafiya ya ga yakin ba zai kare ba ai da ya je ya yi ga ya dinga fatattaka kafin ka ce wunin farko mutum dubu uku ya kashe masu yakin sai suka ce ga wani mala'ika can ya zo yana taya mu yaki wannan ba mutum bane shi ciwo ne kafa ce ba lafiya an ce kar ya je yaki ran ne ya bace ya fita da la'azar ya ya kewaya ya zo sai ya ba da dokin ya yi ga ya zauna duk kwamandodi suka zo daga yaƙi sai suke bada labarin sai da muna biyo ka suka ce ka ai yaƙin nan jiya da muka yi har da mala'iku wani mala'ika da ya tsaya nan haka ne ko shi kuma shi yayi bai duk da aka ce wani babba ne nace lalle ba banza bane ai da ya taya musu ranar farko ya taya waye gari rana na uku babu an ci da yaƙi shi marar lafiyan shi ne suka zo suka ce Allah ya yarda da addu'a ka sa'idu mala'iku suna taya mu yaƙi muna ga wasu wanda bamu san su ba wani mutum ne ba da yaƙi mutum dubu yake kaiwa to kuma shi sa'idin ne wannan kuma ba lafiya a wannan ranar kan ka ce wani abu sai ga sarki an cin masa kaka dan amru in yayi nan sarkin sai yayi nan in yayi nan sai yayi nan in yayi nan sai yayi nan kai tsakanin su ya kai mutum dubu uku ya zama saura dubu daya ana bugawa tsakanin sa da sarkin ya zama bai hu mutum saba'in ba sai da ya zo gaba da gaba ya ce mun gaya maka shi kwamandan nan ne da aka zo mai lafiyar na ƙarshe ya ce mun gaya maka za mu karɓi kanka mu aika wa Allah ba za ka bar la ilaha illallah wurin mai yanzu mai yace to ina ga ma ba da kan na yafi sauki yace to bar nan kan na kan kaiwa Allah yace to za ka iya ka karba shi sarkin su kuma sarakuna irin wannan kayan yakin jikin su shi sarkin yana da takobi kwaya 70 sunan takobin sumsum ku rike sumsum eh yi takobin wannan sai sarki ne sarkin ma banda na Kisra ba wanda ya sai mallaka sunansa sumsum an kera shi ne in dai karfe ne takobi ne hannunka ya haka ya yanke in kana da garkuwan ka kare ya haka ya yanke gida biyu in dai taba karfe kowane iri zai raba karfe shi dai ya ka yi sarkin ya mai da wannan takobin ya dau sumsum ya rike ya ce da wannan kwamandan ka san wannan takobin ya ce to sunansa sumsum ya ce in dai za ku yi fada da kai da sarko ba an kawo ka kare ba in dai za a haɗu to za ka takobin ya je lahira ai karrab din nan da suka fara da wannan komandan namu kafin ka ce wani abu da ya duba babu takobansa kurin sai gindin takobin sarkin yayi dariya da zai kawo sara da ya haka ya ga karkashin dukin da ya tsalle ya murde kan kurin ya jefa a jaka na sarki murdewa yi da karfi ya dauka ya sa kenan ya zo ya kawo sai da bana biyo kasu ya ce gahi ne ya ce to an gama ci su da yaki sai da haka muka kai mutum dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu yanzu irin wannan yakin aƙalla muna bi ɗaya bayan ɗaya an yi ya kai yaƙi ɗari uku ba don su ba da kai ka yaɗa musulunci yanzu ba zai yi ba qur'ani ne faɗa walaula difa'ul la ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله- ولكن الله ذو فضل على العالمين مهم.
تلك آيات الله مهم.
نتلوها عليك بالله مهم.
وإنك لمن المرسلين to sai kuna dubawa sai ku dinga yi wa sahabban manzon Allah godiya ai wa tabi'ai da tabi'i tabi'ina godiya duk abin da ya kamata a yi wa musulunci sun yi tsakanin mu da su sai addu'a ta alkhairi irin waɗannan mutanen ɗaya a duniya ɗaya idan ya zo duniya duk duniyar nan muna musulunci yake ɗaya ya fi mu ɗaya ya fi mu to saboda haka ko kai wa Allah aiki kayi Allah wannan taimakon da yake nema wa addinin sa wai ba don wani abu ba a'a don ka yi daraja ne shi Allah mai ƙarfi ne mabuwayi ne in ya ga zai taimaka addininsa ba sai da yaƙi ba yanzu nan zai taimaka kuma ga ranar yaƙin badar ma kun ga aya jibrili ne aka turo da mala'iku a kai su wannan ma wannan ma dai dan musulman ga kokarin kuma duk adawa da sabudawa duk wa'annan mun ba ku labarin jibrili ne in ya tsawa shikenan in Allah ya ga dama duk kaburin duniya nan da kake gani duka agun Allah yaƙin in Allah yana so ya yaƙe ka kai fa za ka yaƙi kanka shi ba zai taba kawai to gari za mu waye gari ba ruwa kurin duk duniya ba ruwa duk da wutan naku da makamin ku rike ruwa wannan kurin babu sha duk duniya ta yaya a samu awa uku sai a mutu in ya ga dama ka waye gari wuta zai zama babu a duniya wuta wannan za a ɗauke tak wake da tafkar wuta Allah wake da tafkar ruwa Allah to a duk duniya ba wuta duk makamin da kai da wuta ba zai aiki ba inda za ka hau ka je da abin hawa da wuta ba zai aiki ba kai da kowa kun zama sifiliya sai dai ka ɗau takobi ya ɗau takobi sai yaya kuma rayuwar ka saba da wutan ba za ka rayu ba za ka mutu to biyu kenan na ukun ya ga dama yakin Allah mai sauki ne in an waye gari kurin duk wanda kuke ga ya fi ƙarfin kowa lafiya za a ɗauke masa sai a bar shi shi Allah shi ne mai bada lafiya shi ne mai zarewa daga ya ga dama duk ƙarfinka sai a ɗauke maka lafiya ka yi abin da za ka yi shi ne to uwa uba kuma ran yana hannunsa to yasa ake so a ji tsoron Allah ku gane ku daina jin tsoron mutane ku ji yana cewa wa yuhazirukumullahu nafsa ku ji tsoro na bani to amma yanzu tohidin ka an rage imanin ka tsoron mutum kake ji shi Allah yanzu a nan bari in gaya muku abin da ba ba an yi waya ta magana ba wannan wayar ba ita ka sani ba to maganar kai ka sani kake yi sirrin maganar yana gunsu eh za ka yi magana da waya biyan bukata ka za ka yi network din da za a sada kan ba a baka ba yana hannunsu network wanda sai da yi maganar zai yoyu su masu wayan baya hannunka bare ka saci kuɗi ba kuɗi ma ka yi magana network yana hannunsu kun ji ɗaya na biyu kuma duk inda kake maganar inda za ka yi maganar wannan dogon karfen da ake ake ɗorawa fa daga ɗora karfen idan an yi haka an sa area ƙwaya ɗaya ya wadatar wani abu bangam bangam duk security ne kai da kake maganar kana tafin su ba wai don maganar aka yi ba an yi don kai mai maganar ya zama kana nan ɗinsu sun yi an san kana magana a ofis ɗinsu ga inda kake ga garin da kake ga sunanka yanzu kake maganar kuma duk maganar da za ka yin haƙila yau ba su yarda da kai da wane ku yi ba in ka buga magana sai ya je gunsu sun saurari magana sannan